الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 11 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 23 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
a masallaci da wato ala suna ne misali suna ba da sallar sun ba da sallar sai su suke kebancewa kamar suna gaba da sunna suke zama su masu jami'in su kusan abin da ke zama zuwa al'ada a kashin ana yi musu gina ko sai su gina wani masallaci ne wanda ke da limamin ratibi idan aka ce al'imamun ratib wanda aka kallafa masa jagorancin masallaci shi yake sallatar salloli na lokaci biyar galibi to sai aka samu wasu jama'a ba sa halartar jam'i a wannan masallaci sai idan an gama su su koma gefe sannan su zo su sake tasu shin yaya ya kamata a yi da su abin da ya kamata a yi da su shine a ja hankalinsu a nuna musu rashin dacewar haka in sun daina falillahi alhamdu idan sun ki denawa to daga ran nan a taka musu burki su nemi wani masallaci nasu na daban saboda shi addinin musulunci addini ne wanda Allah ya shar'anta mana domin haɗa kan jama'a haɗa kan jama'a ba raba kansu ba domin yana daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta sallah ta jama'a shine haɗa kan jama'a don haka wasu malamai sun tafi akan cewa duk masallacin da ke da limami ratibi in an gama sallah to baya halatta wata jama'a ta zo ta sake jami'a sai dai kowa ya sallar shi an gane ku to don haka iya dai abin da yake in dai ba sakaki ba ne jama'a suke yi yau da gobe in kun tarar da an gama sallah don dai ba laifi ba ne ba ku yi jami'i amma abin da bai dace ba mutane su ringa jinkirtawa game da sallah ta jama'a sai an gama sannan su zo su yi jami'insu to wannan kwata-kwata baya halatta iya abin da za a yi gargadi za a yi musu a ja hankalinsu in sun ki dainawa to ana iya taka musu wiki a halas su je can su nemi wani masallaci su yi sallar amma wannan ya keɓanta da irin masallatai waɗanda suke misali na cikin gari me yake nihi da na cikin gari ba irin masallaci wanda yake na tasha ko na kasuwa ko na hanyar wucewar jama'a wannan jama'a ce ta wuce a lissafa waɗannan sun zo su yi jam'i su wuce wannan sun zo su yi jam'i su wuce wannan shi ba matsala ba ne ba na
kamar yaro ƙaramin ya ci sha sha ta wa yaro karami idan ya yi atisha za a yi masa wannan addu'a a ce ya Allah ba a lazumta maka ba cewa ka ce masa ya rahamukallah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana wanda za a ce masa ya rahamukallah wanda yayi atishaye godiya ga ubangiji in yaro karami yayi atisha ka ce masa ya rahamukallah ba laifi bane ba amma ba tilas bane ba a kanka amma duk wanda yayi atisha a matsayin shi na musulmi idan ya ce alhamdulillah to ya zama wajibi a kanka ka ce masa ya rahamukallah domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana yin haka na daga cikin haƙuƙuwan musulmi shida akan musulmi ɗan uwansa kamar yadda yake cikin riwaya ta al'imamu muslim riwaya ta al'imamu bukhari ya takaita haƙuƙuwan musulmi akan musulmi ɗan uwansa guda biyar ne to na daga cikinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan yayi atisha fahamid Allah ya yi godiya ga Ubangijinsa, maza Allah ya ce to ka gaishe da shi, ka ce masa ya Allah, shi kuma sai ya ce, ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ya hadikumullahu wa yuslihu balakum na'am wadda
karamin Allah tambaya na shine akwai du'atu masu da'awa wani lokaci za ka ji suna kawo hadisin sayyidina abubakar lokacin da ya musulunta ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi ya abubakar ka ni manzon Allah ne ma'ana ka shaida ka faɗi la ilaha illallah abubakar ya musulunta bayan ya musulunta sai abubakar yake tambayar annabi yake ce mishi me ya aikin ka sai annabi ya ce mishi aiki na shine aikin ka to wannan maganar ne nake ingancin ta ban san tana da inganci a hadisin da aka kawo ko dai wani ƙari ne da a takaice dai wannan ban san da shi ba sai dai idan mun bincika na'am eh kamar misali gona ce kake da ita sai ka yanka wani bangare ka ba wani aro cewa ya noma wannan shekara in ya noma ya bar maka gonarka kai za ka ci gaba da nomawa haka kake ni a kamar haya ce ka bashi kwarai wannan ya halatta ba da hayar gona wannan abu ne wanda Allah ya halatta mana kamar yadda ake ba da hayar gida ko ake ba da hayar abun hawa da sauransu gona ma akan iya ba da hayarta zan baka hayar gona ta ka bani jika hamsin ko ka bani jika dari je ka noma ta wannan shekara in kwantarakin shekara ɗaya muka yi ko ta shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar iya yadda muka dandance da kai to wannan shine iya abin da muka tabbata akan shi biyu da sai shekaru sun cika in dai aka sanya hannu in hayar shekara goma na baka ka zuba mun kuɗi to baya halatta in ta da wannan kwantara da muka yi da kai sai shekara goma ta cika an gane ko abu ne wanda Allah ya halitta mana shi ba da hayar gona ba laifi ba ne ba na'am wala dangance da lokacin salloli da suke farawa akwai wanda aka sa shugabancin sallah karfe uku yake gabatar da sallah
karfe uku karfe uku wai shin karfe uku a yanayin mu a nan lokacin la'asar na shiga baya shiga a iya abin da ake samu a irin wannan lokaci na sanyi a wai kasancewar lokaci yana ja baya la'asar tana shiga karfe uku da minti ashirin da tara zuwa da rabi shine wannan abu wanda yake karshe haka zuwa kusan wani lokaci yakan ɗanyi ƙasa da ashirin da takwas ko da ashirin da bakwai amma karfe uku a nan lokacin la'asar baya shiga akwai lokacin da yake kai har kusan karfe hudu saura minti biyar a lokacin zafi sannan lokacin la'asar ya shiga to a nan za mu ga kuskuren waɗanda suke lazumta sallah ta la'asar su ba ta lokaci guda da'iman akwai masallacin da za ka samu kullum su sai karfe uku da rabi karfe uku da rabi wasu ka same su karfe uku da kwata babu maganar rani ba maganar damuna ba maganar sanyi da'iman sallah ta la'asar karfe uku da kwata wasu ka same su karfe uku da rabi gara waɗanda suka nace a kullum a karfe hudu suke yin ta domin su sukan yi ta ne a lokaci amma duk wanda ya nace akan yin la'asar karfe uku da rabi ba rani ba damuna ko kuma mu ce ba sanyi ba za- rani to wannan a lokacin rani lokacin la'asar bai shiga ba so da yawa sukan yi la'asar a lokacin ta bai yi ba shi kuma shigar lokaci wannan sharaɗi ne daga cikin sharaɗa na ingancin sallah duk wanda ya yi sallah kafin shigar lokacin ta lokacin sallah ba ta yi ba saboda ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa shigar lokaci sharaɗi ne a faɗarsa aqimis salata li dukhuli mana wa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dan haka dai anan ya kamata a gyara kwarai a tsaya ana bibiyar lokacin sallah lokaci zuwa lokaci a ringa kula da shigar shi da kuma fitar shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hudud wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen haddika idan aka ce al-hudud jam'i ne na hadd wanda bayani ya gabata lafazin hadd a larabci ma'anarsa shine almanu shine malamai suka ce huwa ma ya hajizu bayan shai'aini fayamna ikhtilafahuma shine abin da ke zamantowa shamaki tsakanin abubuwa biyu ya hada ya hana su su gaurayu da juna duk abin da zai zamanto ya shamakance tsakanin abubuwa biyu ya hana su gaurayuwa da juna shine ake kira da alhad shine a Hausa ake cewa iyaka kenan ka ware ka san ka na ware ka sona naka kada ya gamu da nawan nawa kai da kai ya gamu da naka wanda a ciki a shar'ance idan aka ce al-hudud malamai suka ce uqubatun muqaddaratun shar'a wato wasu uqubobi ne waɗanda suke da gulgudu a shar'ance wanda kowace uqubar Allah ya sanya mata gulgudu bayani ya gabata mazinaci wanda bai taɓa yin aure namiji ko mace iya gwargwadon hukumar Allah ya shar'anta a yi masa na haddi shine bulala dari kamar yadda ya ce azzani ya tuwa zani fajili du kulla wahidin min kuma mi a tajadda idan kasafi ne kama mutum iya hukumar da za a ma mutum shine bulala tamanin kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka a cikin suratul nur in kwa mutumin da ya taba yin aure ne namiji ko mace jajjefe shi za a yi har ya mutu kamar yadda bayani ya gabata a hadisin da muka tsaya a darasi da ya wuce wanda kuma a kansa insha Allah za mu cika bayanin da ya rage sannan kuma mu ci gaba wanda hadisin da ya gabata shine hadisi na 348 hadisin ubaidullahi ibn abdullahi ibn utuba ibn mas'ud Allah ya ji kansa daga Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya yarda da su suke faɗa cewa inna rajulan min al-a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum daga cikin kauyawa ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lafazin al-a'rab jami'i ne na a'rabi idan aka ce a'rabi shine sakinul badiya a takaice kenan mazaunin ƙauye shine a hausa kenan ake cewa ba ƙauye wanda ke zaune a ƙauye sawa'an balarabe ne ko ba balarabe ba ne shine ake kira da arabi faƙala ya rasulallah sai ce ya munzan allah an shuduka allah illa ƙabaita baina na bi kitabillah ya ce ya rasulallah ina maka magiya da ubangijin da ya aiko ka imana hukunci yanke hukunci tsakaninmu bi kitabillahi da hukuncin Allah lafazin bi kitabillahi ba yana nihi da alkur'ani ba shine yace an shudukallaha ina maka magiya da ubangijin da ya aiko ka illa qadaita bainana bi kitabillah abinda nake bukata kai mana hukunci da hukuncin Allah wannan dai kalma ce wadda take tawauta amma bin nisbati lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shin yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce yayi hukunci da hukuncin Allah wanda daman ba shi da wani hukunci in ba na Allah ba amma kamar misali ko ni ko kai ba laifi ba ne in ka zo ka ce wani imin hukunci da hukuncin Allah yanke hukunci tsakankaninmu da hukuncin Allah domin akwai hukunce-hukunce da dama akwai hukunce-hukunce waɗanda suke na al'adu wanda ba karantarwa ba ce ta addini akwai hukunce-hukunce na addinin musulunci akwai kuma hukunce-hukunce na shaidanu waɗanda aka kawo aka kafa ba ma al'umma ta musulmi kenan a nan kana iya cewa a mun hukunci da hukuncin Allah kamar misali irin kotukan mu nana kaga kotu ce wadda daman asali an assasa ta ne akan shari'a wadda ba ta Allah ba amma sai a kawo wai malami a zaunar da shi wanda kuma ba shi da ta cewa in ka ji an dan waiwaye shi sai a inda suke da matsala kamar abin da ya shafi ko aure da sauransu shine za a dan waiwayo malamin a dan tambaye shi ya faɗi shi ma iya abin da ya sani to a irin wannan kotu kana iya cewa a mun hukunci da hukuncin Allah shi kake bukata in an maka falin hamdu idan aka ke maka da hukuncin Allah ka sauke abin da yake kanka hukuncin da suka maka a ranar kiyama Allah zai tada shi domin duk shari'ar da aka yi in dai ba shari'a ba ce ta Allah to wannan sunanta shari'a wadda take tadadda an gane ku ko a nan duniya sun tabbatar da ita a ranar kiyama sai Allah ya sake ta wannan ka'ida ce saboda Allah ya faɗa mana wa maktalaffa maktalaftu fihi min shay'in wa hukumuhu ila Allah kuma a can yace inil hukumu illa lillah hukunci bai zamanto ba face ga Allah yake Allah shine sarkin da yake yanke hukunci tsakankanin bayansa kuma dan haka ya turo manzanni da littattafai suka wuce suka koma ga ubangijinsu suka gadar mana da waɗannan littafi su ne matsayin doka gare mu dan haka Allah ya ce ma manzansa wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum kai hukunci tsakankaninsu da abin da Allah ya saukar maka ne Allah ya saukar masa shine alkur'ani da sunna wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikima to dan haka shine anan shi wannan ba kauye sai ya ce ya rasulullahi magiya nake maka da ubangijin da ya aiko ka iya abin da nake bukata imana hukunci da hukuncin ubangijinka ma'ana zartan mana da hukunci hukuncin Allah faƙala na khasmu la'akar abokin jayayyar na daban ɗan uwan nasa kenan shine sai abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani suka ce wa huwa afqahu minhu ya fi ɗayan wato fahimtar inda aka sa gaba shi ɗan birni ne shi kuma mazaunin ƙauye ne an gane ko don haka fahimtar addini wannan abu ce wadda galibi a birni akan same ta galibi jahiltar addini akan same shi ne a cikin ƙauyuka kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdabu alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli shine sai yace wa huwa afqahu minhu wato ya fi shi fahimtar inda aka sa gaba sai yace na'am yace na yadda na amince faɗuɗi bai na nabi kitabin lahi ya rasulallahi zartar da hukunci tsakankaninmu da hukuncin Allah sai ce wa azalli ya rasulallahi izini nake nema abin izini ne magana kaga wannan gaba ita ce dalili na farko wanda ke nuna ya fi uwan nasa fahimtar inda aka sa gaba domin yana ɗaya daga cikin ladabi ga manya duk wanda ya fika shekaru ko wanda matsayinsa shugaba ne malami ne mufti ko kuma alkali ne to idan ka zo majalisinsa wani abu ya kawo ka ba maganar ka ɗau magana abu na farko ka nemi a baka izinin magana sannan ka yi magana don haka a nan sai ya ce wa azalli ya ce ya rasulallah ba ni izini na yi magana faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce masa faɗa abin da za ka faɗa shi ne sai ya ce faƙala sai ya ce inna bini kana asifan ala haza ya ce ya rasulallahi abin da nake tabbatar maka ɗana kana asifan ala haza ya zamanto barani ga wannan mutumin ma'ana kadiminsa ne idan aka ce asif asif bi ma'ana al'ajir wanda ka ɗauke shi a matsayin kenan kadiminka ne zai ringa maka aikace-aikace ka biya shi haƙƙinsa wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mutum ya dau goyi-goyi wanda zai ringa masa aikace-aikace a gida amma dole sai da ka'idodi waɗanda suke da shari'a dole sai an kiyaye su musamman game da abin da ya shafi iyalinka an gane ko ba haka ba kawai a haɗa mace da direba wai ya kai ta unguwa ko ya yi bulaguro da ita wannan duka saba ma shari'a ne ko ya zamanto yana shiga yana fita ya zama ɗan cikin gida ya zo ya kaɗe ta da ita wannan kwata-kwata haramun ne don haka wasu ayyuka waɗanda ba su dace ma ba shari'a suke tabbata suke aukuwa a sababin haka lalle ba laifi ba ne ba mutum ya ɗau khadimi wanda zai ringa masa aikace-aikace amma dole ya kiyaye dokoki waɗanda suke na shari'a shine anan yace innabni yace lalle wannan ɗanawa kana asifan ala hadha yace ya rasulullahi bara ne ga wannan ma'ana khadiminsa ne ya ɗauke shi yana masa aikace-aikace yana biyan shi fazana bi mura'ati wato sai yi zina da matar mai gida kagami ya kawo haka shine sakaki sai yace wa inni ukhbirtu anna alabniyar rajima yace kuma ni an bani labari cewa abin da ke kan ɗana wato shine jajjefewa har ya mutu ya ce faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida don haka sai na nemi belin ɗana wato zan bada tinkiya ɗari da baiwa kenan wannan hukunci na kisa wato a yi masa afuwa zan biya wannan diya kenan ma'ana na yi belin shine ce faftadaitu minhu wato sai na yi belin ɗana lafazin fafta daito an ciro shi ne daga alfida alfida shi ne fansa kenan ka ba da mai laifi a ba da wani abu domin a yafe masa laifinsa shi ne ya ce fafta daito min hubi ne a tishacin wa walida sai na fanshi ɗana wato da tinkiya ɗari lafazin sha ismul jins ne ya haɗa tinkiya da akuya sai ce wa walidatin da baiwa fasa'adatu ahlal ilmi yace sai na tambayi malamai fa akhbaruni sai suka bani labarin cewa anna alabni jarda mi'atin wa tagriba ali iya abin da yake kan dana wato shine bulala dari da kuma bakuntar da shi a kore shi daga garin a maida shi can wani gari sai ya shekara guda sannan ya dawo haka malamai suka bani fatawa kaga wannan ne yake nuna mana duk wani abu wanda idan ya rikita aka kasa gane kansa to dole ne a koma wajen malamai a tambaye su menene hukuncin Allah akan haka kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce mu da haka fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu da haka shine anan yace sai na tambayi ahlal ilmi malamai fa akhbaruni sai suka bani labari game da cewa anna alabni jalda mi'atin wa tagriba ali iya abin da yake kan ɗana shine bulala ɗari da kuma bakuntar da shi wato shekara guda ma'ana a kure shi a maida shi wani gari ya je can sai ya shekara sannan ya dawo wa anna alamra ati haza arrajim iya abin da yake kan matar wannan wato shine jijjefewa har ta mutu haka malamai suka faɗa mu kaga wannan gaba ita ce babban dalilin da yake tabbatar da cewa shi wannan dan uwan shayayyar ya fi na farkon wato fahimtar inda aka sa gaba me yasa saboda wannan bayani ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi daki daki ɗaya bayan ɗaya ya labarta masa ga yanda al'amarin da aka ci lalle ga yanda ɗana ne ya yi zina da matar wani matar wannan mai gidan nashi kuma su sun ce wai iya abin da yake kan ɗana a jejjefe shi har ya mutu na nemi na yi belin shi na ba da tinkiya ɗari da baiwa a lokacin nan kuma na je na tambayi malamai kuma ga iya abin da malamai suka faɗa mu cewa iya abin da yake kan ɗana a yi masa bulala ɗari a kore shi ya koma wani gari sai ya shekara sannan ya dawo matar mai gidan ita kuma za a jajjefe ta har ta mutu ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dan haka ka zo da labari akan yanda yake wannan dalili ne wanda ke nuna cewa mutum yana da fahimta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa mazan Allah ya ce la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi lalle ne zan yanke hukunci tsakankaninku bi kitabillahi da hukuncin Allah sai ya ce alwalidatu wal ganamu raddun alaika manzo Allah ya ce kai mahaifin wannan yaro manzo Allah ya ce baiwa da kace zaka zaka bada a matsayin bilin danka wal ganamu da tinkiya dari da zaka hada ka bayar manzo Allah ya ce raddun alaika ma'ana an dawo maka da kayanka raddun bi ma'ana mardud ma'ana an dawo maka da kayanka sai ya ce wa alabnika jaldu mi'atin wata garibu ami iya abin da yake kan ɗanka wato shine bulala dari kuma da bakuntar da shi tsawon shekara guda kenan za a kore shi daga mahaifarsa ya koma can wani gari wata hukuma ce ta musamman sai ya shekara sannan ya dawo maza Allah ya ce wa inna alamra ati hadar rajin iya abin da ke kan matar wannan maza Allah ya ce shine jajjefewa har ta mutu sai maza Allah ya ce wagdu ya unais maza Allah ya ce ya kai unais shine unais ibn bahak al-aslami maza Allah ya ce maza ka yi jittihi shine ya ce wagdu ya unais li rajulin min aslam shi unais mutum ne daga cikin kabila ta banu aslam shine unais ibn bahak al-aslami maza Allah ya ce masa wagdu alamra'ati hadha maza Allah ya ce masa ka yi jittihi wato ga matar wannan mutumar lafazin wagdu an ciro shi ne daga alhuduwa ko ka ce algada idan aka ce algada wato na farawa daga ketowa alfijir kenan zuwa hudowar rana shine ake kira kenan jijjihi maza Allah ya ce masa ka yi jijjihi maza Allah ya ce masa fa'ini ita rafat in ta yi furci ta tabbatar da cewa haka ne ta yi zina maza Allah ya ce farjunha ka sanya a jijjefe ta har ta mutu unais Allah ya kara masa yadda unais tasgir ne na anas an gane ko unais kenan tasgir ne na anas ma'ana ɗan ƙaramin anas kenan a hausa a lokacin nan fagada alaiha unais ya yi jijjihi ya je ya tambayi ta fa'atarafat ta yi kudici ta tabbatar da cewa haka ne ta yi zina da wannan yaro ba amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujimat manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a jijjefe ta aka jijjefe ta har ta mutu a takaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa haddi na zina ga duk wanda ya taɓa yin aure wato shine a jajjefe shi har ya mutu illa kasancewar malamai sun gitta sharuɗa na yin haddi akwai sharuɗan da malamai sun yi ittifaki a kansu babu saɓani akwai kuma sharuɗan da wato suka ɗan saba a kansu na daga cikin sharuɗan da suka yi ittifaki nazartar da haddi haddi na zina farko dai shi wanda yi zinar ya kasance baligi ne mai hankali shine ake kira da mukallaf kenan baligi mai hankali an gane ko idan yaro karami ne wanda bai balaga ba ko mahaukaci ne to wannan ba maganar azartar masa da haddi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yana ba mu labarin cewa an ɗauke alƙalami na rubuta laifi game da mutane uku na farko manzon Allah ya ce anna'imu hatta ya staiƙir mai barci sai an kai lokacin da ya farka na biyunsu sai ce wasabiyu hatta ya hatare yaro karami sai idan ya balaga na ukunsu sai ce wal majnun hatta yufi ƙayyarji a ilaihi aqalu na uku manzo Allah ya ce mahaukaci sai idan ya dawo cikin hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo jikinsa kenan sharadi na farko ya zamanto mukallaf kenan baligi mai hankali sharadi na biyu a samu tabbaskin cewa gabansa ya wuce cikin gabanta daidai da wato shine yankan alkalami ya zamanto ya wuce gabanta idan bai wuce idan wannan gwargwado bai wuce gabanta ba to ba maganar zartar da haddi sharaɗi na uku ya zamanto shi wanda ya yi zinar da ita wanda aka yi zinar da ita kowane ɗaya daga cikinsu ya zamanto ya san da cewa zina haramun ce an gane ko domin hukunci baya tabbata sai bayan mutum yana da ilimi sai kana da sani sannan doka take hawan kanka duk abin da kai akan rashin sani to wannan Allah ya yafe maka kenan ya zamanto shi wanda ya zinar kenan namijin ko macen ma'ana ya zamanto suna da masaniya game da haramcin zina sannan shar'i na hudu a samu kenan ya zamanto shubha ta kuru babu wata shubha an gane ko me ake nihi da shubha domin kasancewar abu ne wanda halaccinsa bai fito fili ba ko haramcinsa shine kamar misali gigin barci ya kai mutum ya fada ɗakin matar makwabcin shi shi yana tsammanin ɗakin matar shi ne ita tana tsammanin mijinta ne shi yana tsammanin matar shi ce suka sadu kaga wannan shubha ce ko kuma misali kai ne ka auri mace hasana da husaina ce wanda ba a iya bambanta tsakaninsu saboda kamannin juna baka san ba wacce ce hasana baka san ba wacce ce usaina kenan anan wadda take ba matarka ba sai ka kusance ta kai a iya yakinin ka kawai matarka ce sai ya bayyana ba ita wuce ba kaga wannan shubuha ce ba maganar azabtar da haddi to waɗannan sharuɗa guda hudu malamai sun yi ittifaki a kansu sharuɗan da aka ɗan samu saɓani shine daga cikin malaman hanafiya da shafi'iya wato da su malaman hanabila sun tafi hafta da wasu daga cikin malaman malikiya suka ce ita matar da mutum ya sadu da ita a matsayin zina wato ta kasance rayayya ce in matatta ce kenan ba maganar haddi an gane ko ta zamanto kenan a raye take sannan sharaɗin da na biyu daga cikin sharaɗin da suka yi saɓani kenan kuma ita matar da ka sadu da ita da mutum ya sadu da ita ya zamanto kenan mace ce ce ba namiji bane kenan in luwaɗi ne ba maganar haddi na zina kenan za a yi haddi kamar yanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa da shi wanda yi da wanda aka yi luwaɗi da shi gaba ɗayansu kenan a kashe su a takaice waɗannan su ne ni sharuɗa waɗanda suke na tabbatar da zina haddi na zina to shine a nan kenan wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata kenan in wanda ya taɓa yin aure ne kenan jajjefe shi za a yi har ya mutu in bai taɓa yin aure ba kenan shine za a yi masa bulala dari kamar yadda kuma muka yi bayani a baya cewa jajjefewar nan aya ce ta alkur'ani wadda Allah ya shafe tilawarta amma ya wanzar da hukuncinta wanda hadisi ya inganta riwayar shine ash-shaykhu wash-shaykhatu nassin hadisin ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim abinda ake nihi da ash-shaykhu wash-shaykha ay al-muhsan wal-muhsana kenan namiji wanda ya taba yin aure aure ingantacce da macen da ta taba yin aure aure ingantacce su ne ake nihi kenan wato a shehu wa sheka ubangiji ta'ala ya ce iza zanaya idan sun yi zina aka samu shaidu suka tabbatar da zinar farshi muhu malbatta ubangiji ta'ala ya ce take yanke ku jejjebe su har su mutu na kalan min Allah matsayin ukuba ce daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta sai ce wallahu azizun hakim kuma kamar yadda hadisi yake cikin sahihai ta hanyar abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa umar allah ya yadda da shi wata rana yana zaune akan mimbarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam Umar sai yake cewa inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bil haqqi wa anzala alaihi alkitab yace lalle ubangiji ta'ala shine ya turo Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato da gaskiya kuma Allah ne ya saukar masa da wannan littafi na alqur'ani sai yace fa kana mimma unzila alaihi ayatul rajmi Umar ya ce na daga cikin abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta jijjefe mazinata har su mutu Umar ya ce ha wannan aya mun karanta ta wa wa'ainaha ya ce kuma mun haddace ta wa ha kuma mun fahimci abin da yake cikin ta da hukunci ya ce farajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye an zo masa da mazinata kuma manzon Allah ya jajjefe su ya ce wa rajamna ba da haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa mun ci gaba da jajjefe mazinata Umar sai yake cewa fa aksha in qala bin nasi zamanu an ya kula qa'il yace ina jin tsoron in zamani yayi zamani wani ya fito da rashin kunya ya ce ma najidu rajima fi kitabillahi ai mu maganar jajjefe mazinata mu ba mu same ta ba a cikin alkur'ani don haka ba mu yarda ba da shi ba mu amince ba a nan gidan rediyo na niger nan da shekaru da suka wuce an samu wani malami ya fito yana maganar cewa jajjefe mazinata wannan ba hukuncin allah ba ne babu shi a alkur'ani yake kafa hujja da wasu dalilai da ubangiji ta'ala ya ce فإن أتينا بفاحشة فعليهن فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب Ubangiji ta'ala ya ce ku yangi in an katangance su ma'ana baiwa, an gane ko? Kamar bayi waɗanda ba a katangance ba misali ya ce fa'in a taina bi fahishati idan baiwa ko bawa suka zo da alfasha ita ce zina ubangiji ta'ala ya ce fa alaihin na nisfu ma alal musanati min al'azab na kansu rabin abin da ke kan al musanat wato yayaye kenan mata waɗanda suke yaya na azaba me ake ni da azaba hukuma dan haka baiwa bulala hamsin ake mata ko bawa in ba su taɓa yin aure ba sai ya ce to ina mutuwa tana da rabi wa yake kafa hujja da wannan aya to don haka umar cayi fa aksha in qala bin nasi zamanun an yaqula qa'il yace ina jin tsoro in zamani ya tsawaita da mutane wani ya fito ya faɗa ya ce ma nashidu fi kitab ma nashidu rajma fi kitabillahi ai mu bamu samu ba maganar jejjefe mazinata a cikin alqur'ani umar yace fa yadhillu bi tarki faridatin anzalaha Allah yace dan haka sai su kauce ma tafarki na gaskiya a sababin watsar da farilla ta ubangiji wanda ya saukar da ita shine jajjefe mazinata sai yace wa inna rajma fi kitabillahi haqqun yace lalle jajjefe mazinaci abu ne wanda yake gaskiya kasantacciya a cikin littafin Allah alaman zana idza usinna min ar-rijali wan nisa yace akan wanda yayi zina in an katangance shi namiji ko mace yace idza qamatil bayyina in shaidu sun tsaya sun tabbatar da shaida sai ya ce awil hablu ko kuma ciki ya bayyana awil itiraf ko kuma shi mazinacin ya yi furuci da kansa ya ce tabbas ya yi nuna wannan hadisi yana cikin sahihai abin da yake tabbatarwa kenan jajjefe mazinata aya ce ta alkur'ani wadda Allah ya shafe tilawar amma ya wanzar da hukunci don haka manzon Allah ya gama rayuwarsa duk wasu mazinata masu aure manzon Allah ya jajjefe su ya jajjefe wata mata wadda ake kiranta algalidiyya kuma ya sa an jajjefe ma kamar yadda zai zo a darasin mu na yau haka abubakar allah ya kara masa yadda ya jajjefe mazinata haka umar allah ya yarda da shi za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجل فجل فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم ثم بيعوها ولو بدفير قال ابن شهاب رحمه الله ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة قوله الضفير الحبل malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na ɗari uku da hamsin ba ɗaya riwaya ta ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba ibn mas'ud daga abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara musu yadda suke cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ani la'amati game da baiwa idza zanat idan ta yi zina walam tuhsan wato ba a tangance ta ba an gane ko walam tuhsan ma'ana ba aka tangance ta ba ai lamta ta tazawwaj wadda ba ta yi aure ba lafazin al-ihsan anan kenan shine aure قال سيمون زان الله صلى الله عليه وسلم يجي إن زنت إذا بيوا بجروا تيزنا مزان الله يجي فشل duha. wato ku bulala ta bulala nawa za a mata bulala hamsin za a mata fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al-musanati min al-azab thumma in zanat maza Allah yace sannan in ta koma yin zina karo na biyu bata tuba ba fajili duha maza Allah yace ku sake dai bulala ta ai mata hamsin thumma in zanat sannan in ta koma yin zina karo na uku maza Allah ya ce fashi duha ku je bulalata wannan yana nuna mana idan mazinaci bai daina zina ba haddi na farko baya wadatar shi in aka masa in ya sake yi hallo masa za a yi in so dari ya yi zina in dai ba mai aure ba ne to wannan bulala dari dari haka za a yi masa a matsayin shi na da in so nawa yi in dai an samu shaidu sun tabbatar to ci gaba za a yi da yi masa haddi don haka a nan mazan Allah ya ce duk bai wadda ba aka tangance ta ba in ta yi zina mazan Allah ya ce ku bulalata in ta koma yi mazan Allah ya ce ku dai bulalata in ta sake yi mazan Allah ya ce ku dai bulalata sai ya ce kun mabi uha mazan Allah ya ce sannan ku sayar da ita walau bai tafi ko da igiya ce za a ba ku ku bada ta ku karba ku huta da musiba ibnu shihab az-zuhri sai yake cewa wala adari yace ban yi sani ba a ba'adar zalisati awin rabi'a shin bayan karo na uku ne idan ta yi zina mutum zai sayar da ita ko kuma bayan na hudu ne kamar yadda aka samu kokonto wato na marwaici mana sai yake cewa kalimar abbafir ma'anarta shine alhab kamar yadda ya gabata walau bi hablin min sha'ar manzon Allah ya ce ko da igiya ce wato ta izga manzan Allah ya ce ku bada wannan in aka ba ku ku bada ta a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato mai gida kenan shi yakan iya ma bayinsa wato haddi idan sun yi zina kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga masu gidan ne ya ce fajili duha ku bulalata kenan ba sai an kawo wajen shugaba in dai aka kawo ma shugaba ya tabbatar da haka to mai gida zai iya tsaye da haddi a cikin bayinsa kuma wannan yana nuna mana cewa wato shine kasancewar kenan in baiwa ce wadda bawa ko baiwa kenan iya abinda za a musu rabin abinda ake mata kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin abu wanda yake mai tsada in har ka sani cewa yana da wata illa ko kasancewar abin ya dan canza ya kusa lalacewa ba laifi ba ne ba ka karya shi ka sayar da shi in ka tabbata akwai wani abu na illa tattare da shi don haka a nan illa ce a samu a ce baiwa tana zina maza Allah sai ya ce in an mata haddi an mata an koma mata ta gitu ba ta dena to maza Allah ya ce a sayar da ita kuma menene maza Allah ya ce kai ko da igiya ce za a baka ta iska manzo Allah ya ce ka karba ka bayar da wannan baiwa ibn al-mulaki na Allah ya ji kansa yake cewa to idan mai faɗa ya faɗa ya ce yaya abinda kai ba ka san shi ba ka yadda ga kanka za ka sayar ma dan uwanka wanda ɗabi'a fa ta musulmi da Allah ya ɗabi'antar da shi na soma dan uwansa musulmi irin abin da yake soma kansa haka yana kima dan uwan shi musulmi duk abin da yake ki ga kansa malamai suka ce a nan hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka sayar da ita koda igiya ce ta isga aka baka ka amsa wato wannan yana nuna mai yiwuwa shi wanda ya saya wato zai iya kokarin ya kame ta ga kansa ma'ana ya yi kokarin ya tsare ta kenan ba zai barta ba ta ringa ya wuce ya wuce barantana ta yi aiki na alfasha ko kuma zai iya aurar da ita ko kuma ya zamanto zai bi wasu hanyoyi yadda zai samu ya tsare ta ko da bai rike ta ba a matsayin kenan baiwa ce tashi wanda zai ringa kusantar ta kenan zai san hanyoyin da zai bi ya kame ta ma'ana ta daina wannan aiki na alfasha sai dai sharaɗi a nan in za ka sayar ma mutum ita sai ka bayyana masa cewa ga illar da ta sa zan sayar da ita wannan dole ne saboda in baka faɗa ba wannan ka ɓoye aibi bayan an kashe ciniki shi wanda ya saya in ya samu wannan labari to yana da yancin da zai dawo da ita ya karɓi kuɗinsa idan dole a nan ka bayyana masa cewa ga illar da ya sa zan sayar da ita saboda baiwa ce wadda take mazinaciya illa kasancewar a wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata wato shine cewa bawa ko baiwa bayan an musu haddi cewa a kore su su bar gari su koma wani gari can su shekara wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba ga abin da ya shahi bawa da baiwa malamai suka ce domin yin haka akwai cutarwa ga shi mai gida kana da bawan ka yana maka aikace aikace yayi zina an kore shi ya bar garin sai ya shekara sannan ya dawo ko kuma baiwar ka ce wanda kana kusantar ta tana maka aikace aikace ta yi zina an zartan mata da haddi a ce za a kai ta wani gari sai ta shekara ta dawo mai gida zai cutu akan haka kuma mai yiwuwa in an kai bawan wani gari can ko ita baiwar za su ci gaba da aiki na alfasha don haka kenan abin da ya shahi bawa ko baiwa ba maganar kenan a bakuntar da su tsawon shekara guda a tada bangaren shi namiji ko mace tare da cewa a bangaren mace ne malamai suka dan yi sabani irin su al imamu malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce mace in an zartan mata da haddi ba maganar a kore ta daga garin a bakuntar da ita ta je wani gari ta shekara an gane ko suka ce wannan saboda kasancewar in aka kore ta ta je wani gari aikin na alfasha zai iya wannan maimaituwa wasu malamai suka ce za a iya kurarta amma sai an hada ta da muharrami a kai su can wani gari ita da muharramin ta kenan ya kasance tare da ita sai sun cika shekara sannan su dawo الحديث الخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب رحمه الله فأخبرني أبو سلمة بن عبد فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أغلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه قوله الرجل هو مائز بن مالك وروى قصته جابر بن سمره وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنهم wato hadisi na ɗari uku da hamsin riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa wani mutum daga cikin musulmi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin masallacinsa zaman ɗayan biyu ne in baka same shi ba a masallaci to yana gidansa sai ya ce fanada wannan mutum sai ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin fanadahu an ciro shi ne daga annida annida kira wanda ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah inni zanaitu ya ce ya rasulallah lalle na yi zina lalle ni ya ce na yi zina fa a raba an manzon Allah sai ya kauda masa kai yayi kamar bai shi ba me za a yi fata na hatil ga a waje wato sai ya nufato wajen fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewayo yayi gaba da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni zanaitu fada maka nake nayi zina fa'arraba anhu manzon Allah sai ya koma kau da kai yayi kamar bai ji ba ya juya fuskarsa hatta sana zalika alaihi arba'a marat sai da manzon Allah ya karkata kai ya juya fuskarsa su hudu in ya juya kai hannu sai ya dawo sai ya ce ya rasulullahi na yi zina manzon Allah ya juya kai yayi kamar bai ji ba sai da aka yi su hudu falamma shahida ala nafsihi arba'a shahada lokacin da ya shaida ga kansa cewa ya yi zina shaidawa hudu da abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiraye shi faƙada sai manzan Allah ya ce abika junun washin kana da tabin hankali hala me yasa saboda yanayin da ya shigo ya shigo daga shi kawai sai kyautarsa kuma gashin kanshi duk abin kici zan Allah sai yake tambayar shi ce abi ka junun shin wai akwai tabin hankali tare da kai qala la yace a a yace ya rasulullahi hankali na ras babu wani tabin hankali tare da ni manzo Allah yace masa fa hal uhsint shin an ka tangance ka ma'ana ka taba yin aure qala na'am yace kwarai da gaske a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce ka san menene zina ya ce kwarai da gaskiya rasulallah ya ce shi ne namiji da yakan je ya sadu da macen da ba tashi ba irin yadda ma'aurata suke saduwa su biya bukatarsu maza Allah ya ce mai yiwuwa dai ko shafar ta kai ya ce a maza Allah ya ce mai yiwuwa sumbantar ta ne kai ya ce a duka a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana a tasabbut ya tabbatar da cewa lallai haka ne ya yi zina ya ce ka san mene ne zina ya masa bayani ya ce kaza shi ne ake nihi da zina manzan Allah a wata riwaya ya aika ma dangin shi wannan mutum ya ce kai wane wai yana da hankali suka tabbatar suka ce iya sanin mu wane hankalinsa ras babu wani taɓin hankali tattare da shi a lokacin dai da ya tabbata cewa ya yi zina kuma ya san menene zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da sahabbansa izhabu bihi ku ja shi ku tafi da shi farjumuhu manzon Allah ya ce ku jajjefe shi har ya mutu ibnu shihab az-zuhri ke cewa abu salama ibnu abdurrahman ya bani labarin cewa ya ji jabir ibn abdullah ibn haram al-ansari na faɗa cewa kun tufi marar jama'u ya ce na kasance cikin jama'ar da suka jajjefe shi shine ya ce farajamnahu bil musalla a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallatar sallah ta jana'iza nan gaban masallacinsa ya ce a nan muka tseda shi muka jajjefe shi jabir ya ce falamma azlaqatul hijara a lokacin da wato radadin duwatsu wato ya cin masa da aka ringa jifansa da dutse ya ringa jin raɗaɗin dutse a jikinsa haraba sai ya fita da gudu ya yi gabas a nan madina shi ne jabirin ce fa'ad rakna ku bil harra muka je muka iske shi a nan harra an gane ko harra kenan fuskar ƙasa wadda take shimfiɗa da tsakon kwani waɗanda suke baƙaƙe ita ce ake kiranta da harra kamar yadda bayani ya gabata madina tana da harra guda biyu akwai harra shirƙiya akwai harra garbiya a lokacin nan ya fita da gudu shi ne ce fa'ad raknahu bil harra farajamnahu muka tarda shi a can harra ya ce muka jajjefe shi har ya mutu a wata riwaya maza Allah ya ce me ya hana ku rabu da shi lokacin da ya fita da gudu bai yi wa ya dawo zuwa ga ubangijinsa ya tuba me ya hana ku kyale shi shi ne na malam sai ya ce arrajul ya ce wannan mutumin da aka jajjefe shi ne ma'iz wato ibnu malik ma'iz ibnu malik wannan kenan lakabinsa kenan ma'iz amma sunansa wato shine arib kinayarsa abu abdullah yana daga cikin kabila ta aslam shine yace ar-rajul shi wannan mutum yace shine ma'iz ibnu malik al-aslami waɗanda suka rawaito kissarsa daga cikin sahabbai akwai jabir ibn samura akwai abdullahi dan abbas akwai abu sa'id al-khudri akwai buraida ibn al-husayb al-aslami a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi na nuna mana cewa wato halaccin mutum ya yi furici da cewa ya yi zina a wajen shugaba domin a tsaida masa haƙi kamar yadda shi wannan sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ya yi zina wannan kuma hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa in dai haddi ya sadu zuwa ga shugaba ma'ana aka kai ƙara wajen shugaba to dole ne a zartar da abu wanda yake na hukunci ba maganar a dawo baya in mutum ya yi zina ba a cafke shi ba Allah ya rufa masa asiri to a nan abin da ake so ya rufa ma kansa asiri kamar yadda Allah ya rufa masa ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya tuba ya cika sharuɗan tuba Allah zai karbi tubansa in kwa karfin imaninsa ya kai to ba laifi ba ne bai je wajen shugaba ya tabbatar da kanshi a zartan masa da haji saboda wannan wani matsayi ne wanda yake na daban kamar yadda a nan shi ma'iz ya ce ya tabbatar ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi zina abin da yake nihi a zartar masa da hukuncin Allah a zartake shi game da wannan datti wanda yake na zina sannan wannan kuma yana nuna mana manyan mutane waɗanda suke malamai ko waɗanda suka fi ka shekaru to ana buƙatar in za ka kiraye su ka kiraye su da sifa ko suna wanda yake mafi kyau kamar yadda a nan da ya zo ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin shi shugaba ko alkali in mutum ya kawo karan cewa ya yi kaza to a nan shugaba yana iya dan kau da kai ya yi kamar bai shi ba domin har ya samu tabbas kuma ba laifi ba ne ya yi istifsar ko kuma mu ce istifsal shine ya nemi bayani daki-daki har ya tabbatar da cewa abin nan haka ne sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana duk wanda yake da tabin hankali ba maganar azartan masa da haji kamar yadda manzon Allah ya tambaye shi yace abika junun shin wai akwai hauka akwai tabin hankali tattare da kai yace a sannan kuma wannan yana nuna mana cewa in za a jajjefe mazinaci ba dole bane sai an gina rami an sa shi a ciki ya kama shi daidai zato sannan a jajjefe domin wannan ana jajjefe shi jabir ibn abdullah ya ce fita yayi da gudu yayi gabas a madina ya ce muka bi shi muka jajjefe shi a can harra sannan kuma wannan yana nuna mana wurin da aka keɓanta domin sallar idi ko sallah wadda take ta jana'iza ko sallah wadda take ta shayarwa shine ake kira da al-musalla to ba laifi bane ba a zo a zartar da haddi a nan kamar yadda a musalla na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara jajjefe wannan sahabi sannan wannan kuma yana nuna mana matsayi wanda yake na daraja ga shi wannan sahabi domin ya naci ya yi kyauta da rayuwar shi iya abin da yake bukata a zartar masa da hukuncin Allah a zarkake shi kamar yadda waccan mata wadda ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ta yi zina ta tabbatar masa da ta yi zina manzon Allah ya ce da mai waliyinta ma'ana mai kula da ita ya ce je ka in ta aihu ku zo min da ita bayan ta aihu aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita aka jejjefe ta da ta mutu da ta mutu aka mata wanka aka mata dukkafani aka kawo gawar aka ajiye masa ya wuce gaba zai mata sallah Umar ya janyo shi ya ce ya Rasulullahi alhali ta yi zina za ka yi mata sallah manzo Allah sai yake ce masa ya Umar wannan mata fa ta tuba tuban da da za a kasa shi ga mutum saba'in daga cikin munafikan Madina ya isa ya dauke musu laifinsu manzo Allah ya ce masa shin ko ka taba samu mutumin da ya wuce wanda ya yi kyauta da rayuwar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan kenan mutum ya yi laifi ya zo ya tabbatar da kanshi a zartar masa da hukuncin Allah wannan matsayi ne wanda yake mai girma ba kowa bai ke iya yin haka sai wanda imani ya samu gun zama a zuciyarsa sannan kuma shi wannan haddi kamar yadda bayani ya gabata kankarar zunubi ne ga duk wanda aka zartar masa da wannan haddi a kiyama Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratullah kuma wannan malamai sun dan yi sabani shin idan mutum ya zo yayi furcin cewa yayi zina za a iya wadatuwa da furci ɗaya ko kuma sai ya maimaita su hudu magana wadda take mafi rinjaye so dai tak in mutum ya tabbatar da cewa yayi zina to wannan za a iya zartar masa da haddi kamar yadda a hadisi da ya gabata manzon Allah ce ya ma unais ijtihi ka je wajen wannan mata in ta yi furci ta tabbatar da cewa ta yi zina haka ne to a jajjefe ta har ta mutu dan haka shi wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka kau da kai yayi kamar bai ji ba mai yiwa zai koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba amma sai ya nace ya tabbatar da cewa yayi sai da yi su hudu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a jajjefe shi الحديث الهادي والخمسون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منه منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يكيها الحجارة قوله يجنأ أي ينحني الرجل الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا wato hadisi na 351 riwaya ta abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle yahudawa sun zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu suka bashi labarin annamra'atan minhum wa rajulan wata mata daga cikinsu ba yahudiya da wani mutum ba yahudi zana ya sun yi zina sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba ko sun samu hukunci wanda yake mai dan sauki-sauki wanda bai kai bai hukuncin da yake wajensu domin hukuncin da yake tabbace a cikin attaura mazinata jajjefe su ake har su mutu kamar yadda yake a cikin alkur'ani da yake daman Allah ya faɗa shi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya turo shi na daga cikin manufofin da Allah ya turo shi saboda su shine sauke dukkan wani nauyi da kunci wanda ya kasance akan al'umman da suka gabace mu shine yace wa yabau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim to shine sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba don ko sa samu hukunci wanda yake mai sauki wanda bai kayyana su ba kenan wannan kuma uzuri ne a wajen Allah subhanahu wata'ala domin sun zo wajen manzon shi ya musu hukunci sun yarda da cewa manzo ne amma girman kai da hasada da tsoron kucewar abin da suke samu a hannun mabiya shi ya hana su gaskata shi su bi shi suka zo suka ba shi labarin cewa wata mata daga cikinsu da wani namiji zanaya sun yi zina faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su ma tajiduna fit taurati fi sha'anir rajul manzon Allah ya ce a cikin attaura menene kuka samu wato game da wato lamari wanda yake na jajjefe mazinata a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su amma ba don komai ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalubalance su ya bayyana musu cewa alkur'ani da attaura sun yi dace akan wannan hukunci yanda yake cikin attaura mai aure in yayi zina za a jajjefe shi har ya mutu to haka yake tabbace a cikin alkur'ani to amma don rashin kunya na yahudawa faƙalu sai suka ce masa na fafakuhum wa yujladuna kawai iya abinda muke ma mazinata in mun tabbata sun yi zina shine mu wata hanya wadda za mu kunyatar da su shine kamar yadda yake cikin wata riwaya a shafa musu bakar tukunya a ringa bugonsu da takalma da menene ana kewayawa da su ana bulala su shine iya abin da ake musu wani abu dai wanda yake na kunyatarwa na kaskantawa suka ce na kubahu kunyatar da su muke قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام wanda malami ne daga cikin malaman yahudu wanda ya yi imani da Allah da manzansa wanda su ne ire-irensa ne wanda Allah ya musu alkawarin ba su lada linki biyu a ranar kiyama ladan imanin da suka yi da manzan da ya gabaci wannan manzo kuma da imanin da suka yi da wannan manzo da Allah ya turo mu shi da Allah ya ce ula'ika yu'tawna ajrahum marratayn su ne waɗanda ake ba su ladan su ɗinki biyu shi ne can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyu hallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaghfir lakum to shi abdullahi dan salam yana daga cikin kenan malaman yahudu waɗanda suka musulunta ga Allah da manzansa suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ce na fubahuhum mu iya abinda muke ma mazinata mu kunyatar da su wa yujila duna kuma a bulala su sai ce kazabtu yace karya kuke yace fiha ayatu rajim a cikin attaura akwai aya ta jajjefi mazinata me za a yi sai yace ku je a zo da attaura fa atau bi taura suka zo da attaura gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanashin ruha aka buɗa ta falle-falle ana karantawa da aka zo kan safahar da ke akwai aya ta zina ta jajjefe mazinata fawaba a ahaduhum ya dahu ala ayatin rajim don magudi shi wani daga cikin malaman sai ya dora hannun shi akan aya ta jajjefe mazinata sai ya danne ta sai ya wanda ya haka ku shine abdullahi ibn suriya wanda ɗaya ne daga cikin malaman yahudu shi ne ya ce fawaba a ahaduhum ya dahu ala ayatin rajim wato ɗaya daga cikinsu shi ne abdullahi ibn suriya wato sai ya ɗora hannun shi akan aya wadda ke bayani game da jajjefe mazinata a ƙara a ma ƙabla ha sai ya karanta ayar da take gabaninta wa ma ba da ha da ayar da take bayanta ita wannan ayar sai ya danne abdullahi ibn salam sai ce irfa a yadak ya ce ɗauki hannunka mu gani farafa a yadahu sai ya ɗage hannunsa fa iza fiha ayatul rajim sai ga aya ta jijjifi mazinata faƙala sai ya ce sadaka ya muhammad shi ibn suriya da kansa ya ce tabbas haka ne abin da ya faɗa maka an gane ko ya yi gaskiya ma'ana abin da shi ibn salam ya faɗa maka haka ne ga ayar ta jajjefe mazanata fa amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa rushima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka jajjefe su qala abdullahi dan umar yake cewa fara'aitu rajula shi wannan mutum ba yahuda wanda yayi zina da wannan mata ba yahudiya lokacin da ake jajjefe su yace na gan shi ya jina alal mar'a wato yana karkato jikinsa ga wannan mata wadda ya zina da ita ya kihar hijara in an je dutse yana hawa kare ta saboda tausaya mata da yake wadda ya zina da ita ana jajjefe su in an je dutse sai ya ringa karewa da jikin shi shine ya jina ya ce ai iyan hani ma'ana yana karkato jikin shi kenan yana kare ta a takaice wannan na nuna cewa waɗanda suke ahalul zimma kenan ahalul kitabi wanda ke akwai alkawari tsakaninsu da musulmi in sun ɗauko ƙara sun kawo kotun musulmi to anan sai a yi musu hukunci na Allah kamar yadda Allah ya faɗa wa ani kun baina kun bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahu Allah ya ce ka zartar da hukunci tsakankaninsu wato da game da abin da Allah ya saukar kuma karka bi son zuciyarsu a can ubangiji ta'ala ya ce wa in ja'uka fa hukum bainahum aw a'rid anhu in sun zo maka suka kawo ƙara ka yi musu hukunci ko kuma ka kau da kai ka manta da su kenan ba laifi ba ne ba waɗanda suke ba musulmi ba in sun kawo ƙara kotun musulmi musulmi su musu shari'a amma shi musulmi a matsayin shi in dai akwai kotun musulunci to baya halatta ya kai ƙara kotu wadda take ta shaidani don haka kenan dukkan wasu abubuwa na hukunce-hukuncen shari'a a magana wadda take mafi inganci daga maganganun malaman usul kenan ya haɗa mubinai ya haɗa kafirai kafiri in ya kawo ƙara kotun musulunci hukuncin allah za a yi masa ba za a ce ba ya koma can kotun su ta rubutu sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana aure na waɗanda suka kafirce ma allah tsakankaninsu aure ne wanda yake ingantacce domin su waɗannan mazinata sun taɓa yin aure don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka jejjebe su inda a ce auren su bai inganta ba a shar'ance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sanya ba a jejjebe su don haka duk ma'auratan da suka musulunta daga cikin kafirai ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake daura musu aure yana tabbatar da su akan auren su wanda suka yi can don haka kenan auren su aure ne wanda yake ingantacce sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana yahudawa tabbas sun san sun sani ingancin addinin musulunci sun sani gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya kamar yadda muka yi bayani hasada ce da girman kai da tsoron kubcewar cin hanci da suke karba a wajen mabiyansu shine ya hana su su ne kauya sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine dalili ne wanda yake ƙara tabbatar cewa mazinata ba sai an yi rani an binne su zuwa tsatsofi za a je jefe kamar yadda bayanin ya gabata sannan kuma wannan yana nuna mana fadala ta ilimi da wajaucin bayyana ilimi a watsa shi ko ina kowa ya san abin da yake ciki kamar yadda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya suka zo da attaura aka buɗa aka karanta kuma wannan yana nuna mana kaɗan daga cikin wato ta'addanci na yahudawa shine canza littafin Allah wanda iya abin da yake ciki na hukunce-hukunce sun canza iya abin da ransu yake so duk wani hukunci in bai musu ba sai su karfi cin hanci a wajen mabiyansu sai a canza wannan hukunci don haka a nan shi malamin daga cikin malamansu sai ya danne wannan aya kuma ya ce su ga iya abin da suke shine su kunyatar da mazinaci ba sa jajjefe shi har ya mutu sannan kuma wannan yana nuna mana duk a lokacin da gaskiya ta bayyana to abin da ake bukata mutum ya yi gaggawa ya gaskata kar ka bari wato kada ka bata lokaci kaga a nan kasancewar lokacin da aka yace dage hannunka ya daga hannu ya ce ai ga aya ta jejjefewa a karanta ta aka karanta sai ce gaskiya ce haka ne to wannan ana nuna mana kenan yin gaggawa zuwa karɓar gaskiya duk a lokacin da ta bayyana sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin wato wasu daga cikin waɗanda suke zaune a wajen alkali in har akwai fa'ida game da abin da za su faɗa to ba laifi ba ne su faɗa kaga a nan shi abdullahi ibn salam yana zaune a wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da manzon Allah ya tambaye su me kuka samu a cikin attaura wato na maganar jajjefe mazinata suka ce a mu ba mu samu haka ba iya abin da muka samu kawai kun yatar da su muke ibn salam ya zaburo ya ce karya kuki ya ce a cikin attaura akwai aya ta jajjefe mazinata kaga wannan yana nuna mana a magana wanda yake zaune a fadar alkali in an yi wata magana in har akwai maslaha a cikin maganarsa to ba laifi ba ne ya zaburo ya faɗa ba sai ya nemi izini ba a wajen alƙalin kamar yadda anan ibnu salam bai nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin akwai fa'ida matuka game da maganarsa yace ƙarya kuke yace a cikin attaura akwai aya wanda ke bayani game da jajjefe wato mazinata الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصى ففقعت عين عينيه ففقعت عينه ما كان عليك جناح وتحديثنا دري أكد همسن دبيو رواية أبو هريرة الله إقارة مسيدة ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake cewa lau annan ra'an ya ce da a ce wani mutum ya fala a alaika bi gairi izini ya leka gidanka ba tare da izininka ba fa hazafta hu bi hasati ka ɗau tsakuwa ka jefe shi fa faka aka ainihu da ka jefe shi da wannan tsakuwa ka kwankwale masa ido manzon Allah ya ce ma kana alaika junahun ka kwankwale banza babu wani laifi a kanka ba maganar wata diya misali duk mutumin da ya leka gidanka ba tare da izininka ba ka ja kaushu ka halbe shi ka fashe idan to manzon Allah ya ce babu laifi a kanka me yasa saboda a nan bin diddigin al'aura ta mutum sai ka san me mutum yake ciki wannan haramun ne don haka shari'a ta shar'anta mana bayya halatta bayan ka yi sallama an karɓi sallamar ka ka kutsa kai cikin gidan mutum dole sai ka nemi izini in an baka izinin shiga ka shiga don haka duk wani abu wanda yake na al'aura ta jama'a ma'ana duk abin da zai iya zamantowa aibi to haramun ne mutum ya yi ƙoƙarin sanin abin da jama'a suke ciki don haka a nan ya dace duk lokacin da ya kasance an gane ko kenan don haka abin da ya dace in za ka hau misali ko suru ko menene to ka gaya ma kamar misali waɗanda suke kusa da kai makwabta zan hau za mu ɗin zuba ƙasa za mu yi ɗan gyara ko kuma in ka hau ka yi ƙoƙarin yadda za ka kare garinka kar ka yi famar yadda za ka rika gidajen mutane ka ringa rika al'aurar su ka ga halin da suke ciki wannan haramun ne don haka maza Allah ya ce to duk wanda ya leka gidanka ba tare da izininka ba ka jihe shi da tsakuwa ka kwankwale idan maza Allah ya ce ma alaika min juna manzan Allah ya ce ma alaika ma kana alaika juna manzan Allah ya ce babu wani laifi a kanka wannan hadisi malam ya zo da shi ba dan komai ba dan ya nuna mana mutuncin musulmi haramun ne ma'ana haramun ne musulmi ya keta mutuncin dan uwansa musulmi dan haka zina da Allah ya haramta ta ba dan komai ba su domin kiyaye mutunci ga yanan an ce mutum ne ma wai leka gidanka kaje ya shi ka ungule idan cewa baka da laifi to ina ga wanda ya zo ya keta al'umma wani ya zo ya zina da mace kenan dan haka dan a kiyaye mutunci ne na jama'a ubangiji subhanahu wata'ala wato ya shar'anta haddi wanda yake na zina nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك